ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا قوم الشاطفت جوتنا ذي الهجة هجرة مصالة صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1446 a wannan masallaci mai tara albarka masjidin Umar bin Khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sahih wa hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami Sheikh Ahmad bin Muhammad Abdul Latif Az-Zabidi ya yi iktisari shi daga sahih al-jami ya hijira tana da shekara 800 da gomiya tara da uku Allah ya kan shi da rama muna kitabu na 34 sunan kitab ɗin kitabun biyu kitab ɗin da yake bayyana mana hukunce-hukunce wanda suke da alaka da cinikayya tsaye da tsayawa kasuwanci za mu ci gaba da karatu a hadisi na ɗari tara da gomiya tara da bakwai kuma yana karkashin tarjama babu karahiyar da tsakwabi tisudu babu karahiyar da tsakwabi tisudu wannan babin imam al-bukhari ya kulla shi asala a sayar jami don nuni a bisa kyamatuwa da kuma rashin kyan hargowa da kuma hatsaniya ta kasuwa shabe daga mutunta da kuma abin da yake muru'a a samu musulmi musamman ma ɗalibin ilimi yana hatsaniya da hargowa da hayaniya a ɓangaren kasuwanci a kasuwa wannan bai daga mutunci a ga a yi sama a yi kasa da mutum irin abin da muke cewa kushi ba kushi ban neman abinci ko dan ban neman abinci ko kaza na kasuwa a haɗo can tattaro can ka amshi kayan wancan ana neman a buga an yi haɗa da wancan can an goma to irin wannan abin ba abu bane wanda ake so an amla min amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu أنه سئل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها الذين يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وإرسل للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفصل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدخل بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة الأوجاع بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا أنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه دقا صحابي ده ake kira da Abdullahi bin Amr bin al-As Allah kare yarda a gare shi wanda hadisan shi daga manzala sassan suna da yawa in ka wuce al-muqsiruna waɗancan guda bakwai Abu Hurairah Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas Anas bin Malik Jabir bin Abdullah Aisha Abu Sa'id al-Khudri ashabai babu wanda ya yi shi yawan hadisai daga manzala sassan yana daga wanda ya karanta littattafai na ahlul kitab sannan wa'anda aka sane su da fatawa annahu ila an sifata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da siffar manzala sallallahu a cikin at-taura ya karanta at-taura ya karanta kuma littafin Allah al-Qur'ani irin yadda zaka samu kenan wanda sun karanta Qur'ani sun fahimci Qur'ani sun wadatu da al-Qur'ani kuma sai suka ɗauki littafin waɗancan mutanen suke karantawa don saboda su kalubalance su su san sauna da su in har ka amintu da kanka wajen karantar musulunci da san addinin musulunci wannan yana da kyau kuma ka karanci wancan don saboda ka kubuto da waɗansu saboda ba da kariya ga kalubale wanda za a dinga cewa ma musulunci amma ba ka fahimci alkur'ani ba ka dinga ɗaukowa babil ka dinga ɗaukowa kaza don ba ka yi sa'a ba za ka waye gari ka zama kafin saboda haka kenan wannan karanta waɗancan littattafan ko sauraron wa'azin waɗancan sai ga wanda ya riga ya fahimci musulunci ya karanci musulunci ya amintu da shubuhohin da za su jeho to wannan shi amma in dai baka amintu ba ko sauraron wa'azin su ma ba ya karfe ba wani lokaci wani mulhidi ya nema ga Sheikh Abdulaziz bin Baz cewa su zo su zauna su dan tsauna akan samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ko akan wata mas'ala sai Sheikh Abdulaziz bin Baz ya ce sai dai mu gamu da gani sai kai a rihe daki ba tare da an yi rikodin ba in ka gamsar da ni sai in ji ka saboda za a iya zauwa kai tsaye ana tattaunawa kaga ya mutu wasu maganganun da zai jewa ma wasu masu raunin imanin shubha shine kuskuren da zaka ga na masu kunna wa'azuzzuka na kiristoci suna saurari alhali kuma fatiha kirki ma bigiya ba ba mamaki ma a masallaci wajen su daga aji inna alhamdulillah ya tashi ta shi kuma yanzu yana da lokacin da awa ɗaya zai kunna wa'azin kiristoci sai ka ji san yana ta kai wannan abin hallaka ne har ka ji yana kan ashe su ma suna wajen gaskiya kaga irin namu har ka ji karshen da wata ragowa shikenan ya ce su kaji ma gaskiya ma inda take saboda wani shayatina la yuhuna ila awliya'ihim yujadilu shedan yana jefa wannan yana wahayi zuwa ga waɗanda suke majlisan shi annahu ila sifat rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da sifar manzala sa a cikin at-taura wannan a saura ma ba an faɗi siffofin manzala sa ba ma siffofin shi ba siffofin sabban shi ma zalika masalhum fi at-taurat wal injil ka gani saboda haka wannan yasa allazina atayna wal kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum to in an faɗi siffofin shi cikin at-taura da injila ya kuma qur'ani wanda gaba ɗaya ka da kurkuru qur'ani to amma tare da kai ka samu wani musulmin in ka ce ban samin siffofin manzalar sallama waɗanda suke alƙalƙiyya guda biyar na sura halitta sai tsaya na inda inda ba ni siffofin halayen shi guda biyar sai ka gama sai na inda inda kaga akwai kuskure cikin wannan faƙala sai ce ajal ya ce ƙwarai kaga dan sau da girmamawa ajal ƙwarai tabbas tabbas akwai sufofin shi cikin asaura kaga sai karfafi abin da ajal na'am ƙwarai fa wallahi na rantsi da Allah kaga ƙara kenan karfafa abin innahu tabbas haƙiƙa la mawqufun tabbas abin sulbantawa ne cikin saura ta cikin asaura bi ba'd sifatihi fil qur'an da bangaren sifofin shi na cikin qur'ani to a cikin asaura ma an siffanta mazalar sassala Allah cikin Qur'ani ya ce yayi wa nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira haka a saura ma yayi wa nabi ya ce inna inna arsalnaka shahidan tabbas mu ne muka aiko ka a matsayin mai shahidan mai shaida cikin surat an-nisa Allah ce fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida yaya wai halin waɗannan wanda ba su yarda ba da cewa kai manzon Allah ne suke inkarin manzancin a yi kiyama in muka zo da kowace al'umma da manzan da zai mata shaida kwatsam kankin da ba su yarda ba kai manzan Allah ne wace na duka ala haula shaida ya muka zo da kai kuma kai ne mai mutu shaida su kuma a duniya ba su yarda da kai ba to yanzu ya zasu an je lahira kwatsam wanda ba su yarda da shi ba ya ga gashe shi ne shaida Allah ce to ya halin su za su kasance wa mubashiran sannan mun aiko ka mubashiran mai shaida cewa Allah ya aiko ka sannan mai bishara da aljanna ga wanda ya bi Allah wani zira mai gargadin wuta ga wanda ya kangare ma Allah wa hirsan lil ummiyina sannan kuma ka zama so hirsan kariya da tsari lil ummiyina ga mutanen da suke jahilan da basu iya rubutawa da karantawa ba dan ka kare su daga jahiliya daga kuma abin da yake kafirci din sun bika an ta abdi Allah ce kai bawa na ne wa rasuli sannan kuma manzo na ne kaga cikin Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya siffanta manzala sallallahu da cewa bawa ne na Allah Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram Allah ya ce in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakka abin da kuka tabbatar ma manzon wa annahu lamma qama abdullahi yad'u kadu yaquluna alayhi libaya kaga bawan Allah manzala sallallahu wa rasuli sana saura Allah ya ce kai manzona ne sammai kukal mutawakkila na kira ka da sunan al-mutawakkil wanda yake mai dogaro ga Allah subhanahu wataala nan sarsalam shine jagoran waɗanda suke masu dogaro zuwa ga Allah laysa bi fadlin bai zaman to ba mai kaushin dabi'a kamar yadda Allah subhanahu wataala ce walau kunta fadlan ghalizal qalbi lam faddu min hawli sai Allah ce to laysa bi fadlin bai zaman to ba mai kaushin dabi'a mai mummunan dabi'a wala ghalizal ko kuma wanda yake da kaushin hali shi yasa manzara sassana za ta samu mutumin ƙauye ya zo ya kama hiramun shi ya fusga har sai abin ya ma'anar sassan gurbi amma manzara ya gaya musu kuma bakan magana amma nan za ta sa a ɗiba alheri a bashi mutum ya zo ya ci kwanan shi ba yahude kaga mafi sharri da yake halittun Allah ya ce ba ni bashi na ku dama familin abdul mutsalibi mun san ku dama kuna da turin bashi amma an yi kan shanar sa ce ku kyale shi ba haka muke bukata ba abin da ya kamata ka ce ya dan tsara mun wa'adi ni kuma ka ce in yi kokari in biya shi to kaga irin wahala yana magana sallallahu alaihi wasallam wautar wawa ba ta kara mishi komi sai dai juriya da hakuri sallallahu alaihi wasallam to da haka ne sa bi fadl wala galiz wala sahabin fil aswati kaga mahallin shari'a bai zama so ba mai hatsaniya mai daga murya asaqab ko da sinu ko da tsarin duka ɗaya ne shine wanda zai dinga daga murya a kasuwa misali ko wajen kasuwanci ko wajen hada-hada to a nan sassan da yawa kaga kenan wannan ya nuna manzalar sassan yakan shiga kasuwa amma hatsaniya ta kasuwa manzalar sassan da yi kaga a baya an faɗi wani a nan sassan yana tahiya a kasuwa ya ce ya abar kasu da wayo sai ce a ba kai ban kira wani kira kaga manzalar sassan ya shiga kasuwa sallah sai kan shiga kasuwa shi yasa ma kafirai suka ce mali hada rasul ya kudu samu shi fil aswaq ya za a yi ga wannan manzo a ce ko manzo Allah ne ya shiga kasuwa alhali da kada kasuwa ne kaga kuma a ce yana cin abinci to kaga nan sassa ya kan shiga kasuwa wannan yana nuna shugaba na gaba daya ba ma wai alkali ba ko kaza ya halitta shiga kasuwa dan ce a ce wani juju ba zai shiga kasuwa ba ko kaza ba zai shiga a'a kawai dai abin da ake so shiga da kudin shi kada je ya shiga ya ringa cewa wallahi wata ya yi ta kaga ina sa a tambobin nan kuma ka gani a tattara mushi a bashi ko kuma ya shiga ya bi wannan shagon a tattaro mai wancan ya tattaro bashi wancan ya tattaro bashi da ma mai cin bashi mutane ya tattaro bashi yanzu aka tattaro aka bashi gobe sai aka zo da kai gaban shi ka ci kuɗi kai kuma ka mushi leda guda ta a kaga in dai da kunya tunda baki ya ce ai ba zai iya kulle ka ba to ka ji dalili kenan abin da ake bukata ba wai a ce alkali ba zai shiga kasuwa ba sai dai a tattara mashi a bashi albashin shi sai dai a yi wani a fuqaha'un da suka ce alkali bai kamata shiga kasuwa ba abin da wai suka kalla dan kar ya je su yi misali wannan salular nawa a cikin shafi amma kawo tuka ashirin ko tuka hamsin ko kuma ya ce ga tuka hamsin watan gaban mutan albashi ka ce a kawai ran kai daɗe ma a bai ka ga yanzu wannan kirkin da kamar shi in aka kaka gobe gaban shi shara ai ba zai iya bayyana maka hukunci to shine fuka hawa sun suka kalli wannan sabbin lizzariya amma ya halitta shiga kasuwa tun da kama manzara su sai ke shiga ya halitta shugaba shi kawai dai ya shiga da kuɗin shi kare ya yarda wani ya mushi alfurma in kwari ya dinga shiga shago shago misali zai sayi wancan ya ba da kilo ɗaya na nama a bashi kilo uku can ya je gurin mai kamiya ya cika mushi leda can ya je gurin kaza cika ne to wannan abin da ya amsa ya amshi haram kuma sannan zai hana shi ba zai iya zartar da hukunci ba saboda duk sun mushi kirki kaga da an kama suman gaban shi ya yi laifi ba zai iya ya mushi abin nan ba saboda haka wannan ana zancen ma su kan shiga shiwa kasuwa ba wai ma wanda za a ɗauko ba a ɗauko a kawo ne ko kuma an kawo wani bija a cikin mai zahi ne mai yaƙi ne kawai sai wani ya kokari ya je ya siyo ma ya shi inji ya siyo mai ya siyo mai salam can gura a irin tsarin yadda dai za ka ga ake ko kuma an kawo wani duwa ne mai abin da wani da ya wuce kawai sai a yi mota guda a kawo wani abu a jirgin shi to duka wannan haram sai siya haram sai tura ma shi ولا يدفع بالسيئة السيئة ولا يدفع بالسيئة السيئة sannan bayyana tunkuɗe munanawa da aka mushi da munanawa kenan ɗan an mai rashin kyautawa baya mai da ukuba da wannan abin da aka mushi kaga ya halitta in an mugunta ma ka maida da mugunta amma mari ɗaya kai mari ɗaya ya halitta a gaya ma bakan magana ɗaya ka hudu ɗaya ya halitta fa in aqabtum fa aqdu bi mithli ma tuqibtum bi ko kuma aka zage ka al musassa ba ni ma kala fa alal badi min huma malan ya asajil aka masu zagayya da juna mutum ya ci mutuncin ka ai mutuncin shi bai mutuncin ka ba in baka iya hakuri ba sai ka mishi shi ma daya to yanzu da ka mishi dayan wannan duk abin da aka wadi shi yake da zalibin sai dai wa in ka yi ta'addanci yama ɗaya sai kai biyu to kaga nan gurin kuma kenan kana da laifin wancan ta'addanci wanda ya zama to to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin ka mai mara kyau ma bai mai da ma da mara kyau in ka mai mara kyau sai sa ka sama da mai kyau kaji sallallahu alaihi wasallam walakin ya afuwa sai dai yaka afuwa wa yaka kin ya gafara kaga mafi girman gafara ka dauki mutanen makka wanda suka kashe mai jama'a shi suka mai ta'addancin gangan jiki suka mai duk abin da suka mushi lokacin da ya samu dama kan shi daula ta dawo gare shi ya zama gaba ɗaya wuyan sun saddaka kai ba su iya daga kai su yi dubi zuwa gare shi ya ce mi kuke tunani in muku saboda haka suka ce dan uwa wanda yake mai karamce shi duk tunkun gaba ɗaya na ɗan tattun duka na muku abuwa ka gani sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan walakin ya ko walan ya qadafa billahu Allah bai karɓi ran shi ba hatta yuqima bihi har sai da Allah ya tsaye da shi al-millatal hawja ta farki wanda yake karkatacce Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suna halin bauta ma duk abin da ka sani abin bauta ne kawai sukan bauta ma da kai in ma ba abin da za su bauta sai su tare yashi kawai su bauta mushi to amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala bai karɓi shi ba hatta yuqima bihi har sai da Allah sai da shi al-millatul hawja tabarni wanda yake karkatacce Allah ya miƙe shi daidaita shi Allah subhanahu wata'ala ya sa Allah subhanahu wataala tabbatar da milla ta annabi Ibrahim wanda da ta karkace sai Allah subhanahu wataala ya nike sai tabbatar da ita da manzalar sallallahu da ya ke kulu la ilaha illallah da za su ce la ilaha illallah wa yaftahu bihi a'yunan umya Allah ba zai karbar shi ba sai Allah ya bude da shi a'yunan umya ina idanun da suke makahi wanda sun makamce daga ganawa haƙiƙanin abin baudansu da kuma abin da Allah yake so sai da Allah subhanahu wataala ya bude idanunsu warai suka zaman su da kansu suna nadama suna sakaici suna mamakin ma kansu wai da ina hankalin su aina zaba uqulana ina hankalin ya tafi hina ma kunna na abdul tamra fa idza kina akanna lokacin da muke bota ma dabino in yin wasa kama mu cinye abun mu ina sananin mu da hankalin mu yake kaga su da kansu da suka gano dudar Allah ya bude su wa azanan summa da kuma kunnayen da suke sun kuruce wanda ba su jin gaskiya kafin Allah ka zo manzala sallam sai da Allah ya bude waɗannan wa qulubal qulfa da zukatan da suke an samu sirri su da kansu qalu qulubuna fi akinna suka ce zukatan mu suna cikin akinna wani irin rihi wa fi azalina wa qurun kuma a kunnuwan mu an sanya nauyin ji wa min bainina wa bainika hijab suka ce kai tsakanin mu da kai akwai wani labule wanda an sashi ba za mu iya fahimta da juna ko fa amal illa na amin je kai abin da za ka yi mu ma ka bar mu mu sha'ani amma ba mun gane ka ba ba mun fahimce ka ba ba ka fahimce ba to amma kafin Allah ya karbi da manzara ta sarki duk waɗannan sai da Allah subhanahu wataala ya tabbatar da su akan tudar ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan siffofin manzara ta sana a cikin at-taura siffofin manzara ta san kuma cikin Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya turo manzara sallallahu alaihi wasallam kuma Allah subhanahu wata'ala ya bada fatahu da shi inna fatahna laka fatahan mubina idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba wannan mahalla shahida ce wala takhafu fil aswaq bai daga mutunci a samu sun yana hatsane kasuwa musamman ɗalibin ilimi kar a samu kana ta harma gajiya da hatsaniya da kucuba kucuba ya zama kaso ka tsara da tsari ba daga muryarka ba ba hatsaniyarka ba ba rantsarar ɗanka ba ba ƙaryarka ba za ka sa ka tsira waɗannan abubuwa duka sai dai su kwashi albarkar kasuwa alhari kuma faƙasa lissila man haƙasa lissasar rantsuwa don wai ka kururu ta hajarka tana shari albarka kawai in ka ga abin ka mai daraja ka kasance dama Allah subhanahu wata'ala bai yi mu dai ba shi yasa banki subhanahu wata'ala ce warfana ba da ko ko ba da daraja kowa matsayin shi daban to haka bangaren haja bayan da za a yadda mu kin tsare mu ba daidai ne kuma kawai a ce maka to hali din ne za a yi a dole ne za a yi wani mai kama da kaza wani na jabu wani na kaza in na jabu kake sai da ka kace shi ne nake akwai talaka shi na jabu ne ke ba inda babu najabin shi ba zai samu kai adadin ma da ake da najabi da na kirki adadin najabi ya yi karewa yanzu a ce maka ba zan wanda yake karshen lamba shi ya kowanne kyau kuma a ce ma shi yawa shi aka hitse da wanda kan a tsaye shi an sai wancan na jaban guda ɗari to ya za ka zo da na jaban kuma ka ce da kirki ne ba yi ƙarar sai ba kawai ka sai da abin ka halin shi in ka kashi ka sai sai Allah ya ma abin albarka haka komi ka sai da shi amma ka yi rantsuwa wannan sai ka shaye albarkar abin ka kuma babu mutunta cikin wannan abin sai da ka ya halitta shiga kasuwa amma hatsaniya bai dacewa babu alkhairi ala alba'i wal mufi babu alkhairi ala alba'i wal mufi babu wannan babu ne zai bayyana mana cewa alkai alkai wahala ta au alba'i tana wuyan mai tsidawa wal mufi wahala ta aunawa tana wuyan wanda yake mai badawa wai kai ne zaka tsida abu to ba kai inda za ka saida ba mai sayan ya zo shi zai ɗauki mai auna ko ka ce auni ai auna wahala ce kai mai saidawa haƙƙin gari ka auna wani ya zo yana son misali bahun ɗari a baga kamar cewa za ka yi toje da inda kwan shi ya biya kuɗi a ai dukiyar ka ce in ta halaka dukiyarwa ta halaka dukiyar ka ta halaka to wannan yana kansa an zo za a sai kaya misali kai ne za ka ba mutum bane za ka ce toje ka ce to ɗauko kaza a kai ai haƙƙin ka ne ɗawainiyar wannan a dukiyar ka ce to wannan ɗawainiyar kai za ka fitar da kai ne mai dukiya kenan babu kai ɗawainiya na au alalba'i yana wuyan alba'i wanda yake mai sayarwa wal mu'ti da kuma mai badawa kai ne za ka biya mutum bashi ba ce mushi ba za ka je ka kwashi ta kanka ba ce mai za ka je ka girba ba ce ba za ka jan biyar shi ne za ka a wannan a kanka kai ne za ka ɗauko ka ka bada saboda haka biyan kudin abu yana wuyan mai saidawa biyan kudin imantawa da aunawa ko tsiya ko sikeli wannan duka yana wuyan mai saidawa an jabir bin abdullahi radiyallahu ta'ala anhu annahu qala توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائي ان يضعوا من ديني وطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليه فلم يفعلوا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصنف تمرك أصنافا الأجوة على هدة وأزقى زيج على هدة ثم أرسل إلي ففعل ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على على أو في وسطي ثم قال كل للقوم فكلتهم حتى أوقيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء شيء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه daga jabir kan abdullahi bin haram Allah kare da gare shi kare yace tufiya abdullahi bin amr bin haram abdullahi bin amr bin haram ya rasu kaga nan ma'aikin shi ya halitta da ya kama sunan ma'aikin shi a babe na ilmantarwa ko ba da misali kamar yadda abdullahi bin umar yace walakin abi hafs umar kaga kan walakin qada abu hafs umar sai haka kenan wani dalili zai iya sa ko babu na ilmantarwa ko kaza amma in ba nan ba to ba ya kamata ta ya dinga kama sunan ma'aikin shi sai dai a babe na ko ta'arifi wane ne kai ne ne wani dan wani kamar yana nan san sai ce an nabi la kadib an abd abdul muttalib amma in ba nan ba ta jiha ta kiran suna baya halitta ta jiha ta ta bin amma babe na ilmantarwa babe na bada labari duk wanda ya halitta to sai abdullahi ibn amr ibn haram abdullahi ibn amr ibn haram ma yin jabir ya rasu alaihi din kuma a wuyan shi akwai bashi wanne yake nuna mana albarka ta safai musamman jabir bin abdullahi da kuma in har mutum ya tsayi akan kiyayewa haƙƙin mahaifin shi da kuma zumuncin da mahaifin shi ya bar min ba abin da zai ƙara ne sai ɗaukako daraja kar ka sa ma kanka gilli da baƙin ciki da diddidu don saboda ma'ayyinku ya rasu ya bar ku da ƙananan yara kai kai ne babba ka dinga cewa yanzu ni ma da iyalina abin da aka ba wancan yaro shi za a ban ka tattara ka dinga ga kamar wani bakin ciki ne ka haɗa ka sa gilli ka sa kyashi ka dinga haɗiɗe musu dukiya an kai haka sai Allah ya sa wanda aka baka mafi a ya kyale mara amma in ka sa tausayi ka leƙa marayi ka leƙa kuma wasiyar baban kowa ka kiyaye mai da haƙƙin shi ɗan da aka aiwa yau kudin da aka bashi shi za a baka ka tattala mushi nashi ba ruwanka da bakin cikin ribar duke shi ka iya kai ma da naka to sai Allah ya ma dukiyar ka albarka ka kula da wasiyar da ma'aikin ka yi kaga Jabir bin Abdullah ma'aikin shi ya bar mai biya mata guda tara sababin da yasa bai aure budurwa ba ma ya aure bazawara yace in na aure yarinya su yara za a samu rashin shituwa na kwammace in auri wadda take babbar mace wadda za ta rike su a matsayin iya dan saboda ta kula da su to kaga Abdullahi bin Haram bayan wadancan nauyin da ya bar mai na iya tarawa mata kaga bayan wannan nauyin da ya bar mai kuma ya bar mai nake nufin bashi amma sai fiki da wanda ya biya ma baban shi bashi saboda sahibu sahibu da yana mabalulu fi qabri la yakuku illa qabru wanda ya mutu da bashi za a sa mai kukumi a sa mai mari a kabarin shi in kaga an kunce wannan mari sai an biya mushi bashi Abdullahi bin Haram shahada ne kuma tare da wannan tulun bashi amma haka san bashin sahabbai ba bashi bane bashi ne in wani ya zo yana nema a taimaka mushi babu sai su amshi bashi su bada bashi ne na wancan an yi hamada za a kulle shi sai ce bari ni bashin iyakaya bashi ne an zo wani ya mutu ba biya bashi ba za a mai sallah sai ce ya rasu a mushi sallah ni na biya bashi da haka ne wa bashin yake taruwa kar ka ɗauka wai kawai na tamori ne ya dauki bashi irin yadda ake haka misali ka gina gida ka dinga cin daɗi kana cin kuɗin mutane kawai da bashi ba ku irin wannan bashi ba ina kai ina ka dinga rarumo kuɗin mutane ka gina gida mai kyau ina kai ina cin nama da sa gizina da kaza da hidimomi alhali kuma kuɗin mutane kaga wannan wani gima ne in wannan mutum ya mutu to za a same mari sab a kabarin Allah sa gurin yakin ɗaukaka addinin Allah ya mutu ba za a kunce shi shiga aljanna ba dole sai an biya wannan bashin da Allah yake biya ba abin da za a ci an buga sama ko kafa sai ka zo ka ce wani a bani bashi kana kokarin ko baka samu ba an buga ba da aka yi aka ce wani a taimaka mun kaza ba an yi hamala wani ya zaga biya aka ce wani a taimaka kaza dan ka kashe wuta to irin wannan bashin shine in baka biya ba kana Allah Allah kuma shi ma ba ka samu ba ha sai kai arewa shi shagon shi can gurin gashi maimakon ka je a yi cika biya ko a biyan bashin daudau ƙauye kawai sai kai kwana ka je wani guri kuma ka saya da kuɗi shi kuma can gurin wani na banka bashi to kaga wannan babu gaskiya ce wane ne ne auyen shi da kai bashi wannan kaga ƙalubale ne in ma'aininka yaro ana bin shi bashin miliyan goma kuma miliyan goma ya bari ku haƙura da bada ku biya mushi Allah sai arzika ai shi ma ba bar shi ba saboda haka in kuka biya bashi dalilin wannan sai Allah baka linkin ba linkin zuciya amma ka sa nukura aka ce a ɓoye yanzu aka zo gwada a bar ma marayi wanda ba aka tsara aka biya bashi to su me za su ci sai Allah ba shi ma abin albarka gaba ɗaya sai a zo kawai in gidan nema a je gidan ya zama gidan rigima wani ya zo rushe in shago ne na kasuwa sai a biya rusa kasuwa shikenan ku ba ku biya bashin ba an rusa kasuwa kuma kaga an yi bi ba Allah kare don irin wannan kenan ana son mu kiyaye fasa akto nabi sallallahu alaihi wasallam sai na nemi taimakon manzo sa akan masu bin shi bashi in ana bin mutum bashi ba laifi bane a nemi taimakeke ne a nemi taimakeke ne lalle dan uwa ya rasu ana bin shi bashi jama'a a taimaka mai kanta wannan ba laifi bane ko a samu su wasu wannan ba Allah ya rasu ana tare da shi amma ga kammiyar bashin da ake bin shi inda mai hali a taimaka to a nan gurin kuma wanda yake da dukiyar zakka da wanda yake da wani taimako da zai a taimaka wannan dan uwa a kurkuto shi a biya mishi bashin da za a biya mu ko kuma su masu bin shi bashi to wani kuna bin bashi in so samu ne a dan taimaka a dan kaffafa a rage mishi wani abu shikenan a fuskanta wannan ba laifi bane an yaba umin da ne cewa nan sassan ya taimaka a musu magana su dan sassafta ne kamar wacce yana bin shi murya a ce wani da Allah dan rage wani abu sai a biya a ne ni ma na sarke ne kafa to shikenan a batun da ba dole ba mutum sai ya yanya wuta yana bin shi miliyan guda amma shi ma can gurin ana bin shi bashi to kaga me za a yi sai dai a ce a dan sassafta to da an ce ka sassafta kai kuma ka duba sai ka dan rage wani abu da a rage mishi nauyi فطلب النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi sallallahu alaihi wasallam masu bin shi bashi wala me fa'al yace kun ga wani ya mutu kuma kuna bin shi bashi mai yawa dan Allah dan rage mishi amma sai ba su rage din ba wannan zai iya yiwa misali su wani abin da nake yin bashi kai ne kake bin mutum bashin miliyan goma sai aka zo aka ce wani rage kai kuma ana bin ka miliyan ashirin to kaga in ka sabke su kai wancan naka to kaga yayi ba su ba su sabke mai ba fa kala ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sai ce izhab sai ce ma jabir je ka fa sannif tamaraka asnafa ka karkasa ka wawware da binanka dangi dangi dangi dangi na dabino ya kai kala dangi sai haka kowanne a ware sunfe shi ajuwa daban kaza daban al-ajwatu ala hidati ajuwa kaga shine a'la tamrul aliya mafi ɗaukakar dabino wanda nan sassa ya ce wanda ya karin kumallo da guda bakwai a wannan rana sihiri ko ko wani abu mai dahi ba zai sa sihiri da gare shi ba karin guda bakwai alahidatin wa azqazai azqazai wannan shi kuma nau'i ne na dabino wanda yake yanar rahi alahidatin shi ma da ba sun ma'arsil shi ne kamar sarkar haka sun ma'arsil ilayya sai kuma ka aiko mini fa ba'altu sun ma'arsil ilayya nabi sallallahu alaihi wasallam sai na aiwatar sai na aika ma manzara ta san faja sai ma ke zo fajarasa ala ala sai tsaya a mafi kolin mafi yawan dabina a fi wasati ko kuma sai shiga cikin bagai bayan an yi kenan wannan sulki wannan sulki sai nan sai tsaya a tsakiya ko kuma sai tsaya gurin wanda ya yi yawa sallallahu alaihi wasallam fajarasa fi wasati sun ma kara killin ko sai ce ma jabir auna ma mutanen dabino a biya su bashi fakin tuhu ya ce sai na dinga auna musu hatta aufai su homin ladilan har ma na biya kowa bashin da yake bin babana aka shilanta tun mai bin abdullahi bin haram bashi lalle ya zo shi a biya shi kan wannan sau da aka duk aka dinga zuwa aka dinga zuwa ana karba kale ka ka zuwa a gazo su uhu ya zama su ya yi shahada abdullahi bin haram a gazo su shine ma ya tama munafukai magiya cewa taharau azumi fi salla awidukum ku zo mu ku yaki dan dauka gadi na Allah ko ma kawai a gaiwan kuma kar a kai mana farmaki qalu la na'lamu qitalan lattaba'ana daga ce mu inda dama daga gida mun san yaki da a gida ba za mu mutu ba dama mu tunanin mu ba yaki ba za ji saboda mun ba da shawara a gida cewa a zauna har su tardo mu aka ki ɗaukar shawara mu ya za mu ba da shawara ki ɗauka kuma mu ki to shi ya ga musu magiya ya ce ma jabir ina tunanin yakin nan da wahala in dawo ba tare da nan shahada ba amma ka kula da kallon ka ka kula da kallon ya ce bakin su masu ala akwai su wani lafi lahu har kowa ka biya shi wa baki ya kamuri da bino na ya kingi ka an na wulam yan min shi kamar ma ba ka komi ba ka ga mu ji za ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu an biya kowa kuma da biyan kamar ma ba tsakura kawai zuba ake ya ki kariya ana zuba ya ki kariya wannan mu'jiza ce dan Allah ya nuna cewa lalle wannan manzon shine ya aiko shi kaji dalilin da Allah ya faɗa tun da ya kaida an san dabino dai ba zai haka ba to Allah ya haka dan ku san cewa Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan gurin kaga jabir shine mai bada wa ya ringa aunawa jabir mutai ya ruka bashi ba za ka ce je ɗiba ba je ka kwasa ai dai baka kwashe wani ka gaba ɗau kayan a kai za ka auna mushi mutum ne za ka bashi abu sadaka ba za ka ce ba je ka ka sassuke je can rubu ka dai a kai ne za ka nemo ka bashi wani hadisi imam al-bukhari ya maimaita shi a babul istiqrar kitabul istiqrar babul idza qada duna haqqihi aw hilli fa huwa ja'iz in mutum ka biya shi abin da bai kai shi kaga nan sai ya ne mutum rage wani abu da ko babu باب إذا قاص أو جازفه في الدين تمرا تمرا أو غيره يعني كيف تاكوكم أكي باقا دبينو كنا وجل بيا باشي كوانش أشوف آوان الدين رجي واسسب تباشي kamar wai mutum yana bin ka bashi ko mutum yana wani bin ka bashi ana iya mutum shi da kanshi ya ce wani kadarin da nake bin ka na ya nema hamsin ba na hamsin ba na hamsin kai tsaye na nema hamsin ya halitta wani ba ni hamsin na ya ne maka ko kuma mutum yana bai bashi a ce to kai wa na rage mishi zai biya ka duka wannan ya halitta asulu babu bainal gurama wa asabil mira wal mujasafa fi zalik sulhu tsakanin wanda ake bi bashi da kuma magada a wasaya babu fada'il wasi diyun al mayyit bi ghairi mahadarin min al warith wai wasi zai iya biyan bashin mamaci ba sai da masu gado ba yanzu misali ma'aihinku ne ya rasu ana bin shi bashi masu bashi suka zo da shaida kai a matsayin ka na babban ɗa kana iya biya ba sai ka nemi shawarar magadan ba to shawarar me za ka nema kansu bashi ne za a biya ne kawai ya kokari sai da abin biya bashi in kai hakan babu wani zancen a yi ƙaran kawa a ce a kai a to kai yanzu sai a ƙi biyan bashin nan ku a baku ku haɗi ne ma'ayyinku ya ke bi bashi sai zaman ko akwai danginka waɗanda suke su kuma magada ne yan uwanka sai kake ga in aka zo gaba ɗaya aka tambayi sauran magada za su ce kar a biya mai bashi ga shaida na bashi ko ka biya mushi bashi in sun sun karo ka ce gashi bashi ka biya mushi almuhimmu dai ka tanadi shaida dan kar a je kenan babu wannan abin kai ma kai rashin gaskiya in dai shaidu sun tabbata to ba sai ka tsara magada ba biya bashi irin wannan wayawanci shi ne wa ake in ka biya ma wai mamaci ba shi yanzu ga sauran magana ya fi tsaron ka a ce ka kayi ka to inda da shaida kawai wannan in ka yi shi baka da laifi wurin Allah a ina za mu ɗauki wani aika ga jabir da yi magana da waɗancan sauran ƴan uwa ba kawai aka biya ba su suka ɗin wannan a an biya babu alama su nubuwa fi islam a maza ji iza matsayi fasani minkum an tafshara babu ma yasta haɓo minan kai wannan babu zai bayyana mana irin abin da aka so na daga alkain auna abu ma'ana ana buƙatar abu na auna kilo a auna shi a auna kuma tare da daidai wa daida wa idza kalu aw wazanuhum yukhsiruna kenan ana buƙatar ya zamanto abu a auna kai ko abincin gidanka ana son ya zamanto ka auna ka so shinkawa kilo talatin ce kullum kilo kaza misali ake amfani da shi da lokaci ya yi ba yawa ta ta gaya ma kana jin haushin nan da ma kana nan tsari in lokaci ya shi kenan ka to kaji hikima din da take ba wai dan kididdiga ba ce ba a dan so da dai ka san yaya abin yake da lokaci ya yi ba yayi tana ma maka ya ma kana jin haushi kana to an an jibi ko kuma ana yadda maka babu ka gani dan saboda ka ga ya ma maka ji haushi sai ka ba ma an ji maka kaga ka je ma dai ba da ka fito ka ga garara ba ne ka san kenan an ƙare ya garara to musabi ne a auna tsiyarsa abin sai da hanza sai da auna ɗan shinkawa ce in abin aune da kilo kar ka ɗauko kwankwanin madara kana auna shinkawa ka so ta da kilo kai kuma ka dinga sa kwankwanin madara kaga ai tana iya yiwa ta bushe ko ta abin da kwankwan madara ba zai yi ba in abin aune da kilo ka auna da kilo kar ka dinga yin siyasi abin siya ka sa siya عن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فأولى أبيتكم في أمر هي أكام قربك كنا إن ذا أفيد أبيت كر أفيد شعبابا أأولى كر أشيك يا في ديوانا زي شعاري شنا جاي في أشيك أتاتي أأولى أتني أتفيد كر أتذكر أبا تعالى أن ينبأ أفيد شعبابا a majhul shi a auna kiyasa haka abinci shi ma ana auna shi Allah yana son albarka a ciki babu barka ta sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu zai bayyana mana ila albarka ta sa'in manzara sallallahu da kuma mudu manzara sallallahu sa'i shine girgijen biya mudu kuma shine wannan dai abin da muke bada zakka ta da kai to waɗannan ma'aune na manzara sallallahu Allah ya musu albarka da albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzara ta sai shi roƙi Allah Allah ya albarka a cikin wannan sa'i na shi to shin albarkar ta ta kai daga sa'in manzara ta sa ainin sa'in shi da mudun shi ko kuma a'a dukkanin sa'in da za a aure shi da mudun da za a aure shi zai samu albarka dalilin waccan albarka ta cewa manzara ta sai yana da ma'auni kuma ya ma ma'aunin shi albarka ya ma ma'aunin shi addu'a ta albarka ana Abdullahi bin Zaid radiyallahu ta'ala anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وسائها مثل ما دعا به إبراهيم لمكة daga Abdullahi ibn Zaid daga Manzala sallallahu alaihi yace inna Ibrahim harrama Makka annabi Ibrahim alaihi salam ya haramta Makka ta yadda ta zama to garin da baya halitta a kai mashi hari sannan ya haramta zubar da jini a ciki wada alaha kuma ya yi addu'a ga birnin makka wa haramtul madina ne ma na haramta madina na sanya ta harami abin haramta yin farauta ko kai farmaki kama harama ibrahimu makka wada hausulaha sannan na yi addu'a ta albarka allah ta albarka ga madina fi muddiha na yi albarka Allah ya albarka na yi addu'a Allah ya albarka ga mudun Madina wa sa'iha misala ma da abihi Ibrahim bi Makka kwatankwacin addu'ar da annabi Ibrahim alaihi salam ya ma birnin Makka wannan ya nuna ma'aunin manzo Allah sallallahu ma'auni ne ma'abucin albarka sannan yana nuna mana koyi da manzo Allah sallallahu wajen yin addu'a ga ma'aunan mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala sanya mana albarka da kuma yin addu'a ga biranen mu Allah ya albarka a cikin su kaga annabi ibrahim da ya ajiye iyalin shi ya ce rabbi ni askantu min zurriyati bi wadin ghayr bi zar'in inda baytikal muharram kaga na rabbana li yuqimu as-salata faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarat Allah ta arsa azrika ya aikita shi kenan yace ni ma nayi addu'a ga birnin Madina wannan yana nuna mana kenan addu'a ga garin da kake ciki da garuruwa wanda suke na musulmi akan albarka da a samu sassauci kar a samu tsadar rayuwa musamman bangaren abinci musamman bangaren abinci wannan abu ne mai kyau al'umma musulmi ya zama to suna wannan da kuma addu'a albarka ga birane da garuruwa ba wai shi addu'ar Allah ya ma garin ku albarka ko kasar ku albarka ba wai wani abu ne ba da sai an ba da kuɗi irin yadda za ka gani ku ke yi a ce a ka kuɗin addu'a a gama a yi shanun yanka wani sai an yi wani kani addu'a kar ka yi addu'ar mana ya mai ya zo kai mai zai shayi ka ba in zai sai tsada ma kai za ka yi kowa shan wahala sau da kan kana so ba kar ma ka yi addu'a ya gani to ka ga wannan balle a ce an huce kuɗin addu'a ka san da an ji an zo an ji an zo sai ka ji an ce an huce kuɗin addu'a garuruwa yau ana da an yi wurin ta ce to ai akwai kuɗin addu'a an huce miliyan kuɗin to ita addu'ar waye aka ba kuɗin addu'a kuma ita addu'a nan da za a yi ta har wani a bambance ne take sai ta wani ko ta wani ko wani sau da haka ce na ita wannan haƙƙi ne na garinka na ƙasarka ka yi fatan alkhairi da kuma addu'a a garin da kake cikin shi wannan in ma in ka yi ma kanka ne kama in ma baka yi ba kamar in ma baka yi ba kamar kanka ne ka dusar da kanka kamar ka ɗauki wuka ne ka dafa ma kanka duk irin dolin kuɗinka da dukiyarka in babu aminci a garin da kai zara ai baka ji daɗin cin abincin ba in kuma abin ya yi tsada kai ma dai ɗan garin ne za ka saya babu ma yin karfi bai yi tsani wal hukura sai kuma babe na abin da ake ambatawa dangane da baban da zai mana bayanin ma yin bukar abin da ake ambata su bai yi tsani a dangane da hukuncin sayar da abinci wal hukura da kuma tsumin abinci aka ce hukura shine sayan abinci mutum ya ajiye ya tsada ya sayar menene hukuncin mutum ya sayi abinci ajiye in ya tsada ya sayi da to shine abin da zamu ci da kuma hukuncin kacare an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu qala ra'aytu alladhina yashtaruna ta'ama mujazafatan yutrabuna ala ahli rasulullah sallallahu an yabi'uhu hatta yu'u ila rihalihi daga abdullah ibn umar yace ra'aytu alladhina yashtaruna ta'ama naga irin waɗanda suke sayin abinci mujazafatan suke sayan abinci mujazafatan a matsayin baga baga ba tare da an auna ba kamar kawai mutum ya sarro abinci a saman damfara ya saya ba tare da awo ba da kimanta yusuf rabuna al'adar kula sassa ana ladabtar da su ana dukkan su zamana nan sassa an yabi uhu da suke saidawa hatta yi kokila hali har sai sun taro da shi zuwa ga makamfansu wai ba a yarda ba misali nan gurin ka zo ka gujiya ce sai ka aure ta ka zube a nan gurin ka saye ta a saman tambar ka mutumin ya ka ka saya a nan kuma wancan yana so ka tsira mashi wancan yana so ka tsira ne a sai dai ka ɗauka ka kai kenan gurin tambar ka yanzu kawai ka saya a nan gurin kuma ka tsira a nan ai zai jayo wani abu da bashi kai ne mutum ya ka sai ka saye abu ka saya ɗari ɗari to ba ka ɗebe ba sai ka sai dama wancan kuma ɗari da ashirin ashirin kaga ai da kai wani kayan haushi kawai a wurin shi bai fita bai zama mulkin ka kamar misali mutum ne ya ka sai ragon shi ragon yana ɗaura a nan a turki a kara sai aka yi ciniki shi gidan da aka yi ciniki ya ka sai ragon yana ɗaura a turke shi dillali ne sai kana kewaya wani yana so kuma can gurin a so yana so shi kenan ko tunda kana so ai kasuwa ba kai ya wuce a buga ka yanzu ka sai shi ka ɗari karshen sa da farko farko abin ne an nema rasa kawai ka sai da mai ɗari da kuma yana tantance dan Allah yanzu da ne kasuwa ba ƙarya ba ce yaya zai yi kuma inda za a tashi wannan abin a garken ƙarshen ka ce sai ya rama maka gangin ƙarshen da kuma tana jawo maka gama biyan shi ba da yin wannan ma ko muna tare da kai kayan kawo na sai a shi kenan ma bari sau da yanzu ka kaje ma a hudu kuɗi barayi su gani sau da haka bari kawai in mun gida na amsa kawai shan burin kuma sai ka sai da ma ba ya zai yi to a ƙa'ida ka sai abu ba za ka sai da shi ba a nan sai ka ɗauka ka kai shagon in ma a kasuwa ne sai an kai gurin kasawa ka in ma gida ne aka yi cinikin shi sai ya dawo hannunka misali ta kaka an baka takardu da kuma da kuma kiluluwa amma ko an yi jirgi ba baka ba takardu da kiluluwa baka bai jawo mallakin ka kawai ka koma kuma ka sai da mawanci yanzu ya zo zai biya kudin sai ya ce ai ka sai da ai gidan wannan da ka sai da mai wani ce to kaga gida na sai sai nawa aka yi wallahi miliyan bakwai na sai ai kaga na yi sa'a shi ko miliyan hudu ya sai da ya musu mafi to ka'ida kawai an yi ba a yi raba da wannan sai ya dawo saboda duk za a gyara zamantakewa wani hadisin bukari ya haina sashi a kitabul biyu babu da kai alal bayi wal motsi sai kuma babu bai wa tsani kabla an ya kabila hukuncin sai da abinci kafin ka karba wannan baya halitta kai ne ka zo ka sai shinkawa a sitan mutum aka yi ciniki ka sai shinkawa goma ka tana cin sitan shi sai ka ce zan turo a ɗauka kafin ka ɗauka kuma sai ka sai da ma wani baya halitta da irin ne yana faruwa ba ka ɗebe kanka bari kanka sai sai da yanka ɗebe kanka amma ka zo ka sai ta shiga shidda shidda misali yanzu goma ta ƙare a gari ka zo ka sai sabulin shi cikin su shi sabulin ya ƙare sai ne ba ka riba shiga bibi ko kaza ba ka ɗebe ba ba to sai ka sai da yana zaune a sutan shi yana ashe ashe kai ta rika sai da shi ma ce to bari ne shi ma can gurin ya sai da ma wani to kaga abu ya zama to kuma abin to musulunci yana ne ka wannan jarumi shi yasa sai ya yi hari ya maimaita shi a biyu a dai babu mar'a idan tara tsamin juzafan Allah ya bi a wata yi ila rahayi ba zai sai da ba sai ya dauka ya kai masaukin shi da kuma a kitabul muharibin babu hukumin ta'zir wal adad hukuncin ta'ziri da ladabtarwa kaga yanzu su masu irin wannan gurguwar kasuwa sai ake kula da ake ladabtarwa abinda ake ce masu aziri abinda babu wani haddi da shari'a ta iyakance alƙali ne zai ne mutum ne ya yi wani abu wanda yake ba daidai ba sai alƙali ya ce to yanzu abin da nake so da kai ka hujja takalminka da hularka ka kai gida ka ba takalmi ba hula ka gani tasiri ka ci mutuncin wani ya ka ce to yanzu lalle ka ba shi hakuri amma da bardar da za ka sa da ɗan wando tiri kwata haka ka gani wanda ne ba na sunna ba can da ya ce barar ɗinka kuma sai ka bar shakuri da wannan ka hujja hula da wannan ana yin wannan wala wani ana yi to mutunci wancan duk tsare shi ka gani irin da wani kawo muka waye gari da asuba muka rufe ka ta ce kuma da sabo da wata ɗan kuntuwar riga yana mare riga to duk irin wannan abin ana yi tasiri saboda mutuncinka ainihin mutuncin shi ka gani عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه الى ابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع daga ibn abbas ya ce annabi ya kusa na annan sa bayani an yabi a rajul ta'ama kar mutum ya sai da abinci hatta ya sofiya wannan abinci ya game har ma wani abinci hatta ya tafi yahu har sai ya tattaro da shi ya kashi masaukin shi ko shagon shi ko gudun sai da shi aka ce in gida ne in dabba ce in ma menene abin da yake mankuli ne ka ɗauke shi kakai abin da kuma ba abin da za a iya tiratar da shi ba ne kamar gida kamar mota kamar inji kamar wani abu misali a ce injin fiye wuta ne mashin ce ta nika misali famfo ne ka saya misali to ba za ka sai famfo ba ka koma ka sai da ma wani famfa har sai ga amshi kere da komi an canza suna ya koma naka ɗan gida ne sai an yi wannan shi ma sannan kai ya lare da ba su kai fasa aka ce kaga are ce za ka da rahimun bi da rahim ya ce to ai in har aka yi wannan kama an yi cinikin kuɗi ne da kuɗi watsamu marjiyo alhali kuma abinci an jinkirta da shi kamar yanzu an sai da kuɗi ne da kuɗi kuma abincin kuma yana jinkirce kayan ka ɗauki kuɗin ka bashi kuma sai ka sai da ai kamar kudin ka ya dawo ma ne alhali kuma abincin yana can a jinkirce ba a amshe shi ba shi ma wannan ya maimaita shi abu a babu tsamu kamar an yanku da zawo bai kuma laisa inda ka abinci kafin a karba da kuma hukuncin sai da abin da babu shi gurinsa عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب ربا الا ها انتهاء والبر بالبر ربا إلا ها أنبها والتمر بالتمر ربا إلا ها أنبها والشعير بالشعير ربا إلا ها أنبها دعما يأتي حكم تنسير أبنش لا أبنش الذهب بالذهب سيفا لسيفا ربا وانا أي شركين سيفا لسيفا وانا ربا إلا ها أنبها سيفا هنو دهنو sai hannu da hannu ina san 'yan jika-jika amshi 'yan jika goma to hannu da hannu karka ce ba ne yin jika jika da mai ce sai ba ka yi jika goma ko an shi jika goma nan in kun taso daga kasuwa yancin garan garan din sai ka kawo mata jika goma ka gane an shi jika goma tun da aya kake saidawa in ka je ka ka gangamo ko in ka je kai kasuwar ka tun da BLB kuci mu kuma sai ka samu yancin garan garan da makwabci a bari in ya je ya samu yancin garan garan sai zo liftawa ma ka bashi ya baka kuma ba tare da ni ba ba tare da ziyada ba ba tare da ziyada ba wal burru bil bir alkama da alkama riban riban illa hal biha ma'ana lokacin da zaka canzu sai fa da sai fa babu zancan ta babu ba zancan ba ne ka goma tukum in baka yan kadago kadago ne ka goma da a ba shi ne wannan amshi canzo mun sabbi babu zancan kawo shi ka goma sha daya tsofaffi kwatan-kwatan ni kuma je kawo maka cika goma da rabi a kawai taimakeke ne ne kawo yan kwatan-kwatan ɗin ka san da kauyen ku ba su ta ni zan je in san zoma wannan taimakeke ne ne in ko ka ɗora mu sai kuɗin mota ne ba doka zanka ni ina gadi a guri kaza kusa da mu ne in can zo maka ba ka ce ba ba doki ka goma da rabi in kawo ma kiran kiran na cika goma a sai wannan hannu da hannu والبر بالبر الكما الكما ربا ربا ne in dai an yi ziyada illa ha an biha sai dai hannu da hannu babu zancan ba ni tsiya kaza ni kuma daga bayan kama kaza wa tamru bi tamri dabino da dabino babu tafazuli riban in haka yi wannan riban illa ha an biha sai dai shi ma hannu da hannu babu zancan in baka tsiya kaza da mare ta ka kawo mini babu zancan in baka tsiya da rabi ka bani tsiya daya saboda wannan mai kyau ne wannan kaza ne a dole sai tamka da tamka wa shi'ir bi shi'ir riban shi'ir da shi'ir canzun su riba ne illa ha albiha masanyan su riba ne illa ha albiha nama aka zo za a yi masanyan misali babu zancen ba ni kilo ɗaya da rabi ba ka kilo ɗaya da wannan jinsi ɗaya kawai naka na kaza ne ni kuma na na kaza ne kenan naka na shanu ne na wani awakai ne ina son wannan naka sai fice ce ne a dukkan kilo ɗaya kilo ɗaya babu zancen kilo ɗaya da rabi kilo saboda duk jinsi ɗaya ne wake ne kake so da wake wanda yake manya na arewa da wake wanda yake oluka da kaza ba za ce wasu wannan tsiya biyu wannan kuma tsiya ɗaya da shi ma sai sanka da sanka sannan kuma ba za ce wa ba ni naka wannan gobe ni kuma ba ka nawa sai dai hannu da hannu hannu da hannu to in kuma kuɗi ne ya sha bamban wannan ana iya tafazu sai ba garan zan canzi naira wannan za a yi tafazu amma ma hannu da hannu karka ce ba na dubu ɗari in na dawo zan baka shiga kaza sai ba a dole sai hannu da hannu wannan kenan shi ma imam al-bukhari ya maimaita shi abu yu'a ba bai wa tamr bi tamri da kuma bai wa sha'iri bi sha'iri lokaci na to sai mu tsaya na insha Allah abin da muka wadiya ga daidai Allah tsara mara da Allah ba mu yi sahihi da waɗannan nususi da muke ji wanda suke karantar da mu kasuwanci don saboda mu samu so mun samu ilimi wanda yake na kasuwanci wanda zai jaza kasuwanci mu ya zama to yayi albarka albarkar kasuwa tana da alaka kenan da ilimin da yanda kuma mutum ya saka kanzaci Allah subhanahu wa ta'ala sanya mu albarkaci abin da ko dole da Allah ta'ala mulada Allah ya yi mana kuskuren da muke Allah mu sallallahu alaihi Muhammad wa alihi Muhammad kama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihi wa sallam wa No. dangi